بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اثنين بهذا المهضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالسفر وبعد alhamdulillah mun gode wa Allah da ya sake dawo da mu yau uku ga watan hudu ko alif dubu biyu da goma sha shida kan karatunmu na usulul fiqhi da muke bibiyan littafin matnul waraqat na imamul juwaini ko ko dai na imamul juwaini rahimahullah wanda mun riga mun yi nisa cikin karatun kuma in ba a manta ba mun tsaya ne a cikin abin da ya shafi su al'am da su al-khas ko mun yi su al'amru an-nahyu ma yadkhuluhu al-amru wan-nahyu wa ma la yadkhuluhu ko sannan muka yi so al'am da al'khas da makamantansu to alhamdulillah yau za mu tashi a cikin al-mujmal wal mubayyan ko mubayyin shine matsala da za mu tashi a kanta insha Allah tabaraka wa ta'ala nuskokin namu sun dan bambanta ko da ke wannan daidai ke gaban mu in ba dai akwai wanda suke da wani na daban ba yawanci sai dai abin da ba a rasa ba na ga irin namu ne nuskan mu dai alhamdulillah to wani lokaci na kan akwai wancan nuska din na farko na wadda kuka yi tasawuri na littafin wanda a cikin babban littafin nan na majmul al-majmul kadir min al-mutun ko to akwai dan bambanci na nuskha to anyway aka ce yace wal mujmal maftaqara ila al bayan ko muna tafiya tare ko wal bayan ikhraj ash-shay'i min hajjiz al-ishkal ila hajjiz at-tajalli والنفس ما لا yahtamilu illa ma'nan wahidan wannan fa don amfani ku nake karantawa in akwai abin da ya kamata ka yi in ana karantawa sai kai saboda in na dawo kawai tafiya za mu karatu ina karantawa ne don ku al mujmal wal mubayyan wal mujmalu maftaqara ila al bayani wal bayanu ikhraj al shay'i min hajjiz al ishkali ila hajjiz al tajalli wan nafsu ma la yahtamilu إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي الظاهر والمؤول والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل الأفعال فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإلا يدل لا يخصص به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة كو إسوة حسنة سورة الأحزاب آية 21 فيحمل على الوجود عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه فإن كان على وجه على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباعة في حقه وحقنا وإقرار صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل من أحد كفعله وما فعل وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه to in Allah ya ba mu dama muka samu muka zo har nan da yake na gaya muku yanzu karatun zai canja gudu za mu rika yi mu ta tafiya saboda rayuwar ba mu san wato gobenta ya zai kasance ba sauran bayani in muna nisa muna ƙara gaba a karatun bayanan za su rika shigowa duk bayanin da za mu buƙatu zuwa gare shi wataƙila in muka je littattafan gaba sai mu rika ƙara shigar da duk bayanin da muka tuna a wannan majalisi mai albarka cewa ba mu yi shi ba an fuskanci me nake nufi yawwa to mu dawo bayani tunda an riga an ji yadda na karanta ku za ku riga karanta min shine fa'idan karanta muku ne muje aka ce ne farko al-mujmal wal mubayyan ko to bayan wayancan kalmomi ko kuma abubuwa da muka kakkaranta a baya su annayu su al'amru annayu ma yadkhuluhu الأمر والنهي وما لا يدخله الأمر والنهي سوء العام الخاص da makamantansu waɗannan duka abubuwa ne da duk wani wadda yake a matsayinsa na ɗalibin ilimi ko malami ya san su ya san kuma bayanansu saboda su ne abin da zai zo ya bukatu zuwa gare su wurin fassara ƙur'ani da sunnan manzo Allah in bai san su ba su am su khas din nan da sauransu irin waɗannan mujmal mubayyan nasikh mansukh mutashabih da menene menene kishan mutashabih fi ayatin bayinatun abin nan fi abin nan farkon suratul ali suratul ali imran والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات muhkam da mutashabih kenan ko sai kuma wannan mujmal da mubayyan wani wuri ana ce mujmal da mufassal in ka ga haka duk dai is almost the same da kuma mutlaq da muqayyad duk akwai a qur'ani in baka san waɗannan ba sai ka zo a faɗi magana ka rasa ina ta dosa kuma ka kasa yin bayani na maganar Ubangiji subhanahu wa ta'ala haƙiƙanin yadda ta dace, ko kuma maganar sayyiduna Rasulullah sallallahu a haƙiƙanin yadda ta dace, sai ka kasa ganewa. Bayan ka san waɗannan in ka zo yi wa mutane tafsirin Qur'ani ko yi musu bayanin hadisi na manzo Allah Muhammad sallallahu to sai je straight to the point ka yi wa mutane bayani killa killa in ka zo kan wannan ka ce a wannan fa umumi ne lafzin nan na ami ne a wannan kasi ne a wannan yana nufin amru ne lil wujubi mun karanta a baya a amru ne ya qasadi al ibaha a an nadab duk wani umurni in an faɗe shi zaka san umurnin nan dole ne akan mu umurnin nan mustahabbi ne umurnin nan halacci ne duk sanin wannan usulul fiqh din shi zai tabbatar maka da duk nassin da aka ja ka san inda ya dosa kar ka kai magana ba inda mahallin ta bane so yau al mujmal da al mubayyan me al mujmal al mujmal shine menene maftakara ko ila ba ila bayan ko ila bayanin ila bayan to kaga annan nuskan aka ce wal mujmalu ma yaftaki ila bayani kaga duk ɗaya ne larabcin ne aka dan canja fiskar sa kawai amma duk ɗaya ne maftaqara ila bayani ya ce mujmal shine abin da yake da bukatan a yi mai a bayyana shi shine mujmal qur'ani yakan zo da haka kuma mujmal ya zo da bayani a ture yana so a yi fisis da shi filla filla da shi kaman me kenan wani ya kawo misalin da Allah ya kawo magana a Qur'ani mujmalan a ture yana bukata a bayyana to ba na son mu bata lokaci na ce muku muna son mu tafi kawai bare a rika kawowa ba sai an je wasa kwakwalwa ba Allah ya ce aqimu salata wa atu zakata yanzu akwai wani ƙarin bayani akwai wani bayanin da Allah ya na na banda wannan ya ce aqimu salata ku tsayi da sallah wa atu zakata ku ba da zakka to da ce aqimu salata din nan da Allah alqur'ani sai ya gaya mana in kun zo tsaye da sallan ga yanda za ku yi ku tsaya ku kalli gabar ku ce bismillah ku karanta abin ku yi ikama bayan ikama ku karanta fatiha kila ma tsakanin ikama da fatiha kafin ai kabbara ayi addu'a ko duk da ma malikiya bata yadda ba wannan addu'a din malikiya bata yadda ta ce makruhi ne ayi سبحانك اللهم وبحمدك اسمك وتعالى جدك وجل ثناك ونستغفرك ونتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك وجل ثناك ولا اله غيرك kaga wannan ba wai wurin majlisi in za a tashi bane kawai ake yin sa wurin du'a istiftahi ne amma mazhaban malikiya sun ce makruhi ne a tsaya yin wannan amma shehu ibrahim radiyallahu anhu shekul islam da ya zo shi sai saba malikiya a wurin da dama shi me ya faɗa idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman wal masiru ba'id da yazo yace kai ina ya ajiye malikiya ra'ayin su annabi muhammadu ne aka ce yana yi dukkan bude sallah in in aka yi kama aka gama yace allahu akbar ba ya kabbara ba kafin ya fara karatun fatiha sai yayi wannan subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka jalla sana'uka ولا إلى غيرك كافر سيتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين shehu haka yake har ya bar duniya yana yi kuma tare da maliki a wurin ta makruhi shafi'iyya kuma lalle ne ai sunna shehu ibrahim sai ya tafi da daidai abin da aka riwaita ya je malikiya ra'ayinta ai ko kai ma in dai kai nazari sosai aka ce ma ga nafsin hadisi ga ra'ayin mazhaba wanda zaka dauka إن خير الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد kuma tare da ladabi wa mazhabar malikiya su a wurin su wannan hadisin watakila bai ba wai ya ce dole bane ko bai kai matsayin wani abu na mandubi ko ne ba shi yasa kawai a tafi kawai a yi sallah kawai kar ya wani ba ta lokaci sai an yi wasu addu'a kaza kaza to wannan addu'an a ina za ka ganta Qur'ani Qur'ani ya taki mu salata kuma annabi yana yi ina yake a Qur'ani babu a karanta Fatiha babu ko akwai a Qur'ani inda aka ce duk sallah sai ka karanta Fatiha ka ƙara da sura kai ruku'u ka dago kai sujada ka dago wannan tasbihin da ake a ruku'u subbuhun quddusun rabbuna wa rabbul mala'ikati wa ruhu ko a sujada da ruku'u duka annabi yana yin wannan ko kuma kana iya cewa sabbu'un qaddusun rabbuna wa rabbul malaikatu duk ya halarta kana iya cewa subbu'un quddusun kana iya cewa sabbu'un qaddusun kazan wani in in ba an gaya wai ya a larabci ya halatta ba ya ka duk kace sabbu'un qaddusun sai cewa kai da Allah ba Allah ya kace barzaka abin nan larabci haka ya halatta annabi yana yi to ina aka ce a yi a ƙur'ani babu sannan karanta tahiyya daga bakar har nazi ina tahiyya ta zo za ka nuna tsakani da Allah fa akwai tahiyya ƙarya ne tahiyya ba musulunci ba ne to ƙur'ani bai kawo shi ba ya zo mujmalan a yi sallah kawai Allah ya ce da ya ce a yi sallah sai ya zama yaya sayyiduna rasulullahi sallam ya zo ya yi sallah sahabbai suna kallo da ya gaba ya ce sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah yadda kuka ga nake yin sallan nan daga kankun nan har a tashi alkiyama kowa in zai sallah ya yadda na yin nan to shi ne aka rubuto mana ga yadda yi ga yadda yi ga yadda yi ga yadda yi qur'anin kam ya zo da shi mujmalan a ture a dunkule sai na rasulullahi shi ne a nan sallam ya zama almubayyin mai bayyana ya ake yin sannan kenan ko wani lokaci kuma nassin qur'ani shi zai zama almubayyin mai bayyana mai fayyace yaya za a yi abun da aka kawo shi a dunkule din nan kowa ya gane da yake nufi da mujmal ko qur'ani ya faɗi abu a dunkule kawai eh abin da ke bukata lallai a yi bayanin sa ko kuma misali alqur'ani ya ce a tara hankali alqur'ani ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna menene salasata qur'in dukkan matan da mijinta ce ke na sake ki ya faɗa mata haka Qur'ani yake tarabbasna bi anfusihinna salasa ta quru su zauna qur'i uku to me qur'i Qur'ani ya faɗi abun mujmalan qur'u uku ai yana bukatan ai bayani ai saboda ne akwai alqar'u jam'in sa qur'u akwai alqur'u jam'in sa qur'u to ne ne da me alƙar'u me alƙur'u da ku nake ha menene alƙar'u menene alƙur'u eh Allah ya ce ya tarabbata da yanku zinna talata ta ƙuru'in ƙur'i uku to akwai alƙar'u akwai alƙur'u kuma kowanne jam'in sa ƙuru'u ne kowanne jam'in sa ƙuru'u ne to wanne ne za mu gane eh wanne ne nace za mu gane ake nufi in an ce alƙarƙu da fataha yana nufin haila kenan ta zauna sai ta ga jini nawa uku ko amma an ce alƙurƙu ake nufi to ana nufin sai ta ga tsarki uku kafin ta halatta wani aure ta to wanne ne da yana karku ne ko kurku karku haila jini kenan kurku tsarki sai ta tsarkaka sau uku ne ko kuma sai ta yi ga jini sau uku ne za ta halatta wani aure ta kai wannan Allah ya faɗi mujmal ana buƙatar mubayyan to kowanne ɗaya yana da hujja mazabobi sun rabu imam malik radiyallahu anhu ya tafi akan kurku ne ba karku ba sai ta yi tsarki uku ne kin ga jini ɗaya to sai kin yi sai kin yi tsarki tukunna wanka jinin ya yanke kin yi wanka in kin haka ganin na biyu sai jinin ya yanke tukunna kin yi wanka in kin ga na uku ma ganin na ukun ki kawai ba isa ya sa ki aure ba sai in jinin ya yanke tukunna kin yi wanka to shine amma wancan masu wancan ra'ayi na ƙar'u su kuma idan da mujarradin kawai ganin jini to ɗaya kenan in kin zage ganin jini biyu in kin zage ganin jini ko baki yi wanka ba kawai magana ya kare ganin jini na uku nan magana ya kare kawai shi kenan an gane bayani to wanne ne Allah yake nufi masu mazabar muka wata rana za mu zo mu fede shi ko da yake ko kuma a gaba in mun je saboda lokaci amma su wa'incan wanda suke mana kishiyantan mu su masu cewa jini jini ne ake nufi sun yi fassara da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo ta samu sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam tace mata ita fa jini yana in ya dawo mata baya sai yayi ta zarcewa har ya wuce kwanakin da take ganin ta saba din nan an gane ka ko su mata yana musu aiki shi ya wuce yadda suka al'adan su ta saba sai annabi ya ce mata da'il da'is salata ayyama aqra'iki ki bar sallah a ranakun jininki aqra'iki annabi ya kira jini da haka to kowai ne dai suna da nasu hujja a takaice in a nutshell kawai to save our time ina fata dai an gane haka nan zakka in an ce wa'atu zakata Allah ya ce mu ci da zakka da Allah Allah ya gaya mana adadin zakkan dabbobi a Qur'ani adadin zakkan dabbobin a manyan su da siraran su a'a da dukiya ga adadin ga a'a hatsi ga adadin babu a jimlace aka kawo mujmal ne ana buƙatar tafsil ana buƙatar bayani to wannan aya duka mujmala ce duk za mu zo karatun gaba insha Allah mu fara da bayani sosai da sosai saboda haka shi ƙurƙu yana ɗaukan tsarki yana ɗaukan haila saboda ishtiraki wato ishtirakin ƙur'i ɗin tsakanin haila da tsarki ya tare dukan su biyu yana ɗaukan ma'ana to bayan shine mubayyan ɗin kenan wal bayan shi bayan kuma shine ikhraju shay'i min al menene min ne hayyiz al iskali ila hayyiz al tajalli mubayyan ɗin kenan ko abinda ake nufi da bayan shine a fidda abu ikhraju shay'i min hayyizil iskali ka fidda abu daga da'ira ta iskali ya koma da'ira ta fitowa fili shine bayani ka fidda abu daga da'irar iskali ma'ana me iskali buya abu ya buya bai fita ba ila hayyizil menene eh tajalli ko zuwa ga da'irar bayyana a fili shine al'idah fitowa fili abu ya fito fili da aka mujmalan aka yi shi sai a zo a yi tafsilin sa illa billa ga abinda Allah ke nufi da sai da sallah sallolin sallan kanta suna ta tara akwai ta wajibi farilla akwai ta nafila ta farilla tara gida biyar akwai azhar akwai la'azhar akwai magariba akwai isha akwai asbahi asbahi magariba raka'a uku isha'i raka'a hudu az-zuhur raka'a hudu la'asar raka'a hudu ko haka sannan azhar da la'asar ana yin su ne rakawoyin farkon fatiha da suran a bayyane rakawoyi na biyu na ƙarshen a ɓoye magriba abin da afwan isha'i da magriba kai rakawoyi biyu na farko su duka a bayyane sauran kuma a ɓoye kuma rakawoyin farko biyun ana yin su fatiha da sura na ƙarshe ana yin fatiha kawai duk wannan Allah bai faɗe shi ba mujmalal kawai yake ai sallah kawai yake sannan azur da la'asar gaba ɗaya ma a ɓoye ake yi sai dai rakawoyin farko biyu fatiha da sura na ƙarshe fatiha kawai asubhu kuma shi na alfijir shi gaba ɗaya a bayyane ne sannan kuma gaba ɗaya fatiha da sura ne sannan dukkan nafila da za ka yi a duniya ana yin ta ne da fatiha da sura sannan a cikin nafil fili akwai wanda ba a yi mata fatiha da sura ita ce ne rakatanin fajr saboda me saboda sayyidina rasulullahi sallallahu ya roƙan mana Allah cewa Allah ya sa alƙiyaman mumini kirki ta zama gurgudun sallan zakat fajr shi yasa duk wanda aka ga yana dadan yana bata lokaci a rakat fajr to yana nuna yana mana mugunta ne alƙiyaman mu ta tsaya sosai da mu wahala shi yasa ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha tace wallahi wani lokaci ina sai in zaci ma annabi ko fatiha ma bai bai gama cikawa ba saboda sauri da yake aure rakatul fajr baya bata lokaci yanzu yanzu zaka ga ya gama su kawai shaf shaf sai in zaci ma kaman bai karanta fatiha ba saboda harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim kwadai da so tausayin mu da yake da shi duk abin da ya zai wa'al da mu yana takura shi azizun alaihi ma'anitu shi yasa yake yi da sauri sauri saboda ya roki Allah a mai da tsayuwan kiyamun muminin kirki ta zama ya zama kaman wannan sallah so saboda haka dai wal mubayyan shi kuma al mubayyan ko mubayyan huwa nafs shine nafsi al mubayyin kenan mai bayyana abun ya fito fili shine nafsi nafsin nan imma nafsin qur'anin kansa a gane wannan karatun fa kar mu wuce ba fahimce shi ba an ce mujmal da me mubayyan mujmal dai mun ji nas qur'ani yazo ya faɗi magana a dunkule kamar aqimu salata ko kuma salata ta qur'in kaga a dunkule to mubayyan din shine me aka ce huwa nafs shine nafsi nafsin nan imma nafsin qur'anin kansa Allah ya faɗi magana anan bai yi bayanin ta dunkule a filla filla ba sai a samu a wani wuri wani nasi ya yi filla filla da bayanin da Allah yake nufi a nan gudan shine tafsirul qur'ani bil menene bil qur'ani a samu qur'ani ya fassara kansa da kansa ko kuma nafsin nan ya zama nafsi ne na hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yayi bayani filla filla ga yadda abun nan yake ga yadda yake kaga ne duk ana kiransa nafsi qur'ani ana kiransa nafsi hadisi ana kiransa nafsi to nafsin nan shine mubayyan din ko mubayyin magana ta fita ko an gane me inda karatun ya dosa to wan nafsu shi kuma nafsi tunda an ce nafsi shine mubayyan ko mubayyin to me nafsin kuma shi ma ya gabata ka san shi har kullum ana ce nafsi nafsi kawai kai baka gane menene nafsi menene nafsi wan nafsu shine aka ce ne ma la yahtamil illa ma'nan wahidan shine abinda baya dauka sai ma'ana daya to nafsi shine abinda baya daukan komai sai ma'ana daya eh qur'ani yayi magana kaza sai yazo misali mujmal ana buƙatar wanda zai bayanin sa sai aka je aka samu wani aya wata aya a wani wuri ta warware magana to abinda ta faɗan nan shine lalle lalle ake nufi a wancan aya kenan bayanin nan da ta yi shine ake nufi a wancan aya nafsi shi ne abin da baya ɗauka sai ma'ana ƙwaya ɗaya kamar yaya kenan misali Allah ya ce kul huwallahu ahadun ka ce Allah din nan faɗe ne don Allah ma'ana na wannan zai ɗauka kul huwallahu ahadun ce ne da duniya gaba ɗaya rasulullahi Allah ɗaya ne to akwai wani abin da zai dauka banda ce nuna ka aikin Allah nan yana gwada muku Allah ɗaya ne tollin tol ba wani fassara da zaka zo ka ce kuma yana nufin kaza ba wani kazan da yake nufi Allah ɗaya ne ko an gane ba ni ko babu wani fiki wani abin da zaka kawo kuma ka ce na biyu kuma kaza a'a ɗaya ne Allah ɗaya kawai sannan ko misali Allah ya ce shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran watan ramadana a ciki ne Allah ya saukar da alkurani shahab me ne shahab shahab abu ɗaya ne kawai yake nufi ko kwana talatin ko kuma me ishirin da tara duk duniya ba wanda zai kaucar da shi akan wannan saboda annabi da nafsin hadisi ya fassara an faɗi ramadana ko kuma an faɗi maganan wata annabi ya alkawari ba zai dawo kan kula matansa ba sai bayan wata daya sai ya kwana 29 wata rana kawai sai ya dawo dakin ummul na Aisha ta ce eh har sallah ai ka ce sai bayan wata yau kwana 21 ne bata cika ba wata yace a ai wata ai kwana 29 ne a wani nafsi kuma sai aka samu an ce 29 ko 30 ko yadda aka fahimci hakan annabi ya ce a azimci in an ga watan ramadana a sha'aban ko shawwal to a azinci ramadana in ba gani ba har kwana 29 yayi ba ga wata na na sallah ba yace fa atbiru iddata shabana 30 a cika kwana 30 kaga ashe ya tabbatar mana can kwana 29 wata ne to in ba a ga wata ba yakan kai 30 kenan to babu sama da haka ba kasa da abin da aka faɗan nan ba yadda za a juya duniyar nan a ce wata wai akwai wata mai kwana 28 sai dai wajen bature dama ba ganin ta ake ba watan kame kame ne dama a su ga akwai 28 ko amma watan sama da yakan ba a taɓa wata kwana 28 ba ba a taɓa wata mai kwana 31 ba a yi za ka ga wani saboda jahilci ya yi ma azumi kwana 32 wai shi wai saboda kar a Habba, malam. shi baya tare da waɗancan wanda wai yan azumin rediyo haka haka waɗansu suke gaya musu baya kuma tare da yan azumin cul haka wasu suke gaya musu su kuma shi kawai wai zai talatin da biyu la ilaha ula wa la ilaha ula to ran lahira zai nemi magabaci ka tabbata kuwa shaidan ne magabacinsa imana mai cewa sai ya gani uruku ya gani kaga wai a ganin da wai fahimta fahimta ta ce ta nuna mata ga haka ne wai ai fahimtar ta ne haka mai cewa in an gani a dauka kam kasan shi a duniya ba wanda ya kai shi hujja ba saboda haka qur'ani yace in an gani ba wai in ka gani ba kai eh faman shahida minkum shahra wanda yana nan a halarci shahida din nan ya halarci dama shine shaida ai shaida kam kana nan aka yabo ba shine zaka iya shaida ba ko ba gaba ne shahidun shine shahada din kai shaida ba za ka yi shaida ba in baka wurin shi yasa aka tabbatar da manzo Allah yana nan tun da ake ran lahira shi zai bada shaida akan mu gaba daya ko ba gaba ne to kai fa iza jina من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا إن بايا يا زاي شيدا شين فقولي ملو وي وقولي ملو كي فسيرى الله عملكم ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون كي أيكي مؤمني Allah yana ganin aikin ku manzon sa annabi Muhammad yana kallon ayyukan ku mu'minai yan uwanku in kun yi suna gani har kai ma mu'mini dan uwanka zaka mai shaidar lahira cewa yayi to shine shahida din wanda yana nan yana halarce wata ta dawo ya asumce ta in aka bada labari sai ka ji a yi sai na gani da ido na shi ya zama walamu shakahir Allah ya kara masa yadda ya da nisan kwana yace kowa a duniya da inda yake faduwa ba yadda ka iya kowa da inda yake faduwa sai ya gama cika ko ta ina sai ka ji ya fadi a wuri gaza sai ce ba a ai shi ba na azumin rediyo ai dama ko azumin rediyo ne a ai rediyo ne ya faɗa bai tabbata ba rediyo ko ya faɗa a shekarar da ba da baka taba cewa ƙarya bane sai kawai azumin daukan azumi da kuma ajiye shi hanjal jalfata sai da dini kawai inungu in yake baban ka ya mutu bara ka busa ba sai ka fasa ihu eh wani mai tsago iri kaza mai riga kaza mai tsawon kaza mai wane ne kaza an gani a rubuce sunansa kaza ya shiga mota kaza kuma da kai aka ce aka yi lodi aka sa shi ana rubuta suna ko a yanzu sai aka ce sunansa kaza daga gari kaza ya fito rediyo ne fara kace sai kawo ihu ka to ya kai ka tabbatar rediyo ya ce fada ya barke a kaza a gaskiya ne ya tabbata ya inganta rediyo ya ce an yi gobara a wuri kaza kwanan nan gobara nan duk da aka yi a kasar nan wa gaya mana rediyo kafa sun yada labarai watan ma yanzu ya ke an yi ci gaban da ana faɗi a facebook whatsapp twitter da sauran youtube da sauran ko ci gaba ne sai ka ce a wannan ƙarya ne ina ina wa ya ganta bagan da ya faɗi haka ya tabbatar da cewa makaho kam shi kam sai ya daina azumi ma kawai an ɗauke mai in dai wani ba zai gani wani ya dauka ba makafa sai ya yi ne gama abin da kawai kwanta abun ka kawai kai ta morewa ka ci ka sha kawai tun da gani wani ba zai amfani ba an dauke ba sannan kuma akwai rashin wayewa har yanzu wanda duk zai ce wai wani in ya gani ba zai dauka ba zai amfani ba akwai rashin wayewa ya san duniyar ba saboda duniyar akwai garin da in ka je yanzu haka a duniya za a yi kwana da kwanaki ba ga watan ba ma ba ga rana ba ma kwana da kwanaki ba a ga dare ba dan sai an gani da culjul to sai ka gani ya za su su kuma ya za su tunda ka ce lalle sai mutum ya gani ne da wannan kwayan ido nashi shi kadai zatinsa kuma ƙarya suke su ma wallahi ba kowaye ba ne yake sai ya gani din ƙarya ne kawai in wani wanda ya yarda da shi ne yake an gani kawai shi kenan na gaya muku yadda ne da mutane abokanai na a wani gari musamman ban so yawan kama suna ba su wai gaba ɗaya ra'ayin garin zuwa gare da muka je fiqhu suke gadara wai wai nan ne hujjar su da fiqhu wallahi da aga sama na nana su da kasa suka kuma rasa yadda za su yi da ni ba su fahimce shi bane kawai karatu masalul ladina hum lit tawrita ne thumma la ya'lamu kama zal himiri baka fahimta bane shi yau dairun nan da radiyallahu anhu kace wai ka ci shi fahimtar addini Bola mushi abul fatti kace ka ci shi gane ayan qur'ani da hadisin manzo Allah who you are who you are Maulana mushi Sharif Ibrahim Salih wanda a duk duniya ba sai kai sanin sunnan manzon Allah ka ce ka fi shi a kai ba ta Allah annan su gane ba ni na gane yanzu shi dan bai wasa da kai ba anya girfi jirai ba wa billahi alladhi inda wa innan kai a gani kawai su kafi su gane wani abu addini wallahi shi dan yayi wasa da kai yayi tala'ubi da kai wani kuma ba haka kawai ba bai san nassin ba ma in an ja mar nassin qur'ani ma ba zai fassara ba kawai ni ga ka da abun da muka tafi ka har iyaye da kakanni haka suke ni zan zo in zama daban ka ji Allah jahili ni ya zai in zama daban ka zama daban mana in dai ka zama daidai da manzon Allah duk duniya ma ka zama daban da su Sheikhul Islam wa Sa'adatul Anam a Kano cikin dubban ɗaruruwan mutane Shehu Shehu Tijani Usman ya tambaye shi ya ce ya Shehu cikin almajiranka ana samun sabani wa'insu ruwa sai sun gani kuru-kuru da idonsu suke daukan azumi wa'insu kuma da an ba mujarradin ba da labari sun dawa shehu ya ce duk wanda yake jin magana na in na faɗa to in ya ji labari ya dauka ina da ina da littafi wallahi da shehu ya rubuta akan ganin wata ba ishe mu ba shehu ibrahim akan ganin wata wallahi ina da littafi ya warware matsalan kai kuma ka zo ka ce wai ka gano abin da bai gane ba kai kan waye jagoran ka ne ka shaitan don kana la shekha lahu fa shaitan shekhu shehi kana ko ina ka yarda da shi kawai shehi har rigima kace ana dambe da kai kan shehu ya iya tafsiri ya san qur'ani ya go amma ya zo yayi azumi yau kai kuma kana ci kana sha an ya shehi ka ne kuwa a da'awa ne kawai wallahi da'awa ne ba ka jin abin da aka ce wai wani yana tafiya da shehinsa suna tafiya suna tafiya akan wata gada ya za a yi kawai shehinsa ya zame ya faɗi cikin ruwa kawai sai shi ma ya bi shi kawai sai gunjum cikin ruwa shi ma da aka zo aka fito da su da yar aka sai shehin nan zai to ya ya kai kuma me ya fado da kai ya ce wallahi garin kawai ka fada ni ma yana fada kawai shehin sa ne to ya ga ya fada kawai shi ma sai bi shi ya san ba halaka ba ne kenan har fadawa cikin irin wannan ba kawai sai bi shi kaga wannan yayi fala'ul kulli kada yayin da kullu rigima ne ake kullum shi a wayanka ba dare da shi kake bacci da shi amma ya ce in an ga an ji labari ya dauka ka ce a a to ka shi ba ba ta yi wannan ni mana gaskiya wancan batan galin ai wallahi gaskiya sa ne na billin angonsu gaba daya yan yan abin da ake cewa cutin ne ba na son faɗin wannan kalmar ba kalma ce ta ilimi ba wani su ne suke faɗin ta ba kalma ce ta ilimi ba yan culwai sai ya gani uru da uru don sai a yi musu uzuri rashin sani da shi da rashin ganewa da rashin wayewa duka da zai ce jama'a assalamu alaikum sanda ya yi sallama kasa dole za a ce aje wannan kuma lafiya kuwa yan angonsu ne ko malamai an ya ce shehu dairu a billahi jahili ne ya u kai ya ce dakata da wai suka ce ko ne shehu ibrahim zalima haka ya faɗi wannan kalmar shehu abul fatima kai shehu ibrahim ma sai dan barama wani ya kukan kura zai naushe shi aka yi ya ce tsaya mana ni bayan tsaya mana to dukkan sunna an gani suna da nan gani suna ajiyewa kai kuma sai ka zo ka saba musu ka yarda an ya malamin naka ne shi wannan kare ai kai ne malami su abun da suka sani wayannan duka to daga nan fa ya jefa musu shakku sai aka rasa da ana hai hai za a mai duka za a mai maro da kai shiru kuma duk su ne aure yana jin haushin abun ne to ya ishe ka ma mai duka din annabi Muhammad ga hadisi na bolo bolo wani yazo ya ce ya rasulullahi na ga wata ra'aitul hilala yace atashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yace na ga watan azumi ya rasulullah yace ka yarda ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kai ne yace na yarda yace ka yarda ni manzon Allah ne yace na yarda tun a garin mu kan je wannan ma wannan kan na yarda yace to a sanarwa mutane an ga wata annabi bai tsaya yace zai sai ya sa shi yaran tsaye a'a sai wane ne a'a sai an kawo shahadatu adilai ne a'a wane ne wai wai wai fikiu ko to wani fikiu ne ya wuce manzon Allah duk abu khairul wa khairul hadi hadi sayyidina muhammad yace a gaya mutane an ga wata kuma wallahi tallahi billahi sau dai annabi ya taba ganin wata da idonsa gwargwadon azumin da ya a rayuwa kakkaf sau ɗaya taɓa gani na ma ina za a ga ya Allah ga wata zo ka gani ya fito ya saboda me ya sunanta mana addu'a da ake yin an gauta shi kenan ya zo yayi wannan addu'a aka ji aka rubuta shi kenan amfanin da makallon nasa da yayin kenan saboda ya gani ya furta addu'a mu ko mu samu yadda ake yi in an ga wata kawai shi kenan kai kuma ka ce duk azumi sai ka gani ne ma ba bu ma wai sauƙiya ba ba malin da Allah a ajiye wannan gargajiyancin da Allah
wanda wanda ya ga watan kam ya fada wannan yayi kam musulmi ne ko dai ba musulmi bane na'am wanda ya ga wata ya fada wannan yayi eh to ban sani ba ko kana zaune kan kunnuwanka ne hadisin annabi ya tambaye shi yace ashhadu an la ilaha illallah ya mana me nake ashhadu an la ilaha illallah yace ma ka sai da ba sarki abun bauta daga gaskiya sai Allah ashhadu wa anni rasulullah ka yadda ni manzo Allah yace tun a garin mu me nuna kenan har ne ne shi ba wai fa ya zo ya musulunta sannan ya faɗi annabi ba a ya ga annabi na ga wata yace kai ka shaida ba abin bauta daga sai Allah ka shaida ni manzo Allah ne yace tun a garin mu ma ana kan shi yace to a ga ya mutane nan bauta kaga wannan ka ai hadisi ma shi ya ga mana waye ne yazo musulmi so so sai menene kuma annafsu yawa nafsi kenan wannan shine ake kira nafsi dan uwa ma ya tamilu ma la yahtamilu illa ma'an wahidan wato da bai dauka sai ma'ana daya sai me a gaba na'am ya wakila tawiluhu tanziruhu to ba wani su kuma suka ce fassaransa kawai tawiluhu tanziruhu fassaransa saukansa abinda fassaransa saukansa an gane bayanin nan kuwa abinda fassararsa saukansa misali gaban Allah ya ce idan mutum kaffara ta kama shi na rantsuwa ya yi azumi salasata menene salasati ayyamin da ya sauko aka ce zai azumin kwana uku kam saukowar nasan nan kawai sai an tsaya ana wani sharhi salasati ayyami yana da wani ƙarin bayani mujarradin saukansa kowa ya gane me ake nufi kwana uku nan ba wanda yake jira to za a iya cewa juya shi da hudu ne saukansa kawai larabci ne a fili yake shi kenan magana ya ƙare saukansa gane bayaninsa kawai sannan ana kiransa nasi wanda baya juyin duniyan da zaka yi kace wai kwana hudu ne za a yi ko kwana biyu qur'ani ne daga haukuwan sai yake uku za a yi duk wanda ya rantsi wallahi lan af'ala ko wallahi la af'alanna wallahi sai nayi kaza to in bai yi ba sai yayi azumi kwana uku wallahi ba zan yi ba to in yayi sai yayi azumi kwana uku nassin qur'ani ne yake kwana uku akwai wata ma'ana da zai karba da Allah wannan in ba wannan kwana uku ba akwai wani abu mai suna kwana in ba kwanan da muka sani nan daga saukowansa kowa zai gane menene yake mu je wa mushtaqqun min minassati al-arusi nafsu din nan wai an tsago shi ne daga minassati al-arusi kujeran amarya kujeran amarya amma wasu fa sun man raddi fa sun ce ya kamata a ce an tsago minassa din ne daga nassu ba an tsago nassu daga minassa ba an gane bayani ko yawa ya kamata a ce an tsago minassatu din daga nassu ba wai an tsago nassu daga minassatu ba minassa shine kujera ta amarya laraba ana biki ana sa- sa wata katuwar kujera mai tudu mai ado wadda kowa zai zauna ƙasa amarya sa- daura ta sama yanzu da Allah in ka shigo filin ko da a kulle ne da gate kana shiga sai ka tambaya sai ke amarya a cikin matan da suke wuri abin da yake a fili ga gidan boro shine nan shi kawai kafantuwanta a kan kujerar nan shine nassin cewa ita ce amarya bayan ka tambayi kowa ba yan fani ko saboda ita ce a sama gaba daya a marsu wa zahiru kar mu wuce fageji da saura ko yawwa to kai mu je da wuri. wa zahiru menene mahtamala amrayni ko shi kuma zahiri shine abin da ke daukan iya daukan abu biyu akwai shi Qur'ani shi ma aya ta yi magana sai ta iya daukan ma'ana biyu ba abu ɗaya kaɗai take magana kai ba kullum a wurin tafsiri in kun in kun tuna in an zo tafsiri na kan ce to ba fa kaza kawai yake dauka ba ko kuma in ce wannan aya akan kaza ta sauka amma ta jage zanta har tashin duniya tana daukan kaza ma ko to shine zahir akwai abin da ake kira zahir wal mudmar zahir mahtamal amrayn abin da ke daukan abu biyu amma ahadahuma azharu min al-akhar ahadahuma akhbar azharu min al-akhar ɗaya daga cikin biyun ya fi fita an fi nufansa shi akwai abin da zahirin ayan shi take nufi ba ɗayan wanda shi ma zai iya ɗauka ɗin ba an gane bayanin akwai abin da ya fi bayyana ayan shi take nufi misali Allah ya ce abin nan fanki ma ɗaba lakum minan nisa'i matna wa tulafa wa ruba ko wa dakhultum alla ta'dilu fa wahida aw ma malakat aymanukum wannan aya me take me take nunawa abu biyu ne amma wanne ne fifi zahiri wanne ne kuma mu'awwali sai dai ai ta'wili amma ba a ci ne zahirin sa ba. zahirin ayan abin da yake nunawa shi ne duk mutumin da aka kawo wa marainiya karkashinsa babanta ya mutu aka baka renonta sai ta yi girma da ta girma sai Allah ya bata dan karan kyau kaga ba ba yin kyau kaga ba za ka iya wani ya aure ta ba tunda ba haramta aure tsakanin ku ba kace kai ina wannan fa in yirli kinai ko to aka ce ka bata sadaqul misli ka bata sadakin kwatan kucinta kar ka ce da yake ai a hannuna ta girma da haka abinda na ga dama kai zan bata na sadaki sama sama a ka bata sadaki daidai da ita misali mace bai daraja irin ta mai kyau irin ta mai mai mai ilimi irin nata mai dangi irin nata mai matsayi irin nata ga sadakin da ake mata misali dubu ɗari kaca tun da wuri na ta girma kuma sadaki bolo-bolo abin da ya bayyana dubu tara ne da ɗari takwas da naira kaza kaza to yanzu zan yi karkari dai zan bata dubu sha biyar kuma irin ta ana bata dubu ɗari ta kyauta to an zo a hana yin wannan ne da wannan aya shi ne ayan ta ce in ba za ka iya adalci wai kitum Allah ta adilu fil yatama fanki ma saba lakum minan nisa'i masna wa thulatha ruba in ba ka yi adalci ba a wannan marainiya da ka girmar a garin za ka aure ta baraka mata adalci ka aure ta da sadakin daidai kuma kai mata hidima irin wanda za a yi wa daidai da ita matsayin ta ba to ka ne ga mata a duniya a ciki ai nemo wanda duk ta kwanta ma a rai shi ne ayan take nufi dalilin zahirin abin da take nufa kenan ga mata a cike da duniya ka auri wanda ta kwanta ma a rai in ka ga dama ka aure har biyu ma ba ita kadai waccar ba har biyu ma a duniya kam an baka ka daura ko uku ko hudu in ba ka iya ba su din ma wanda ba marayun ba to ka auri daya kai in ya gagara ɗayan ma ba za ka iya ba auri ku yanga ita komi rabi ake sadakin rabin na ɗaya ne ma'una na nauyin abin da ake kashewa rabin na ɗaya ake bata sai dai kamar kullum ina faɗi in ka kuskura ka aure baiwa aiki ya same ka da aka yi ta aihuwa kana ji kana gani ana kama ‘ya'yanka da ka aifa ana sayarwa ba naka bane kullum wannan kan muna karantawa ko ba yayanka bane kuma rabi da rabi ne kawai take matarka in rana ta faɗi ta gama girke-girke gidan ubangijinta wancan za ta dawo asubahi na yi kuma ta tafi gidanta kai kam iya dan wannan tsakanin ne kawai take matarka kullum tana can tana hidima a ga a dan tafi ka auri diya kawai 24 hours tana gidanka for life rayuwa gaba da tana tana gidanka ya fi maka to amma ai ayan kuma tana iya daukan wani abu menene abu wani abu banda wannan da na faɗa yanzu na hana cutar da marayu menene kuma ayan take dauka akwai wani abu amma zahiri kam shine wannan aka saukar da ayan ma dalilinsa to ɗayan shi ne ayan ta sauka ne don ta kuma har yanzu ta ƙayyade cewa baka da iko ka auri sama da hudu duk tana ɗauka ita ayan ita ta gwada haka masna wa sulata wa ruba'a to in kai so ruba'a an zo geji don da akwai sama da haka da Allah ya faɗi ka auri ko kaza ba kaga ai ba don shi aka saukar da ayan ba amma yana daukan sa to in an zo fassara ayan sai ya ce wallahi wa hadhihi al-aya kaza wa kaza wa kaza amma dai ta tamilu kaza wa kaza tana iya daukan kaza din nan an gane wannan bayanin mu ce ko ya fito to yanzu misali har yanzu wadda za ku iya ganewa yanzu kamar a ce in an in nace ra'aitul yawma asadan ra'aitul yawma asadan to yau na ga zaki ya zaka fassara wannan ka sani da zai dauki biyu ma'ana biyu ra'aitul yawma asadan yau na ga zaki zai ɗauki zaki mai cutar da mutane din nan a jeji da sauran halittu zai ɗau kuma mutum jaru ga yau na zaga zaki zai ɗau mutum jaru ko ba da ɗauka ba ana jaru zahir kenan zahir ɗinsa ga shi amma yana ɗaukan kaza kuma kamar misalin da na taɓa muku wanda mai balaghatul wadaha ya kawo a balagha akan kawo irin wannan a ƙarƙashin wannan mai suna abin da ake ce masa alhaqiqatu wal majaz na taba kawo muku wani baiti ko da mai albalagatu wadi ya kawo yace wai menene na san ko har ce kuma ko menene baitin da na taba kawo muku ka kamat tuzalliluni nafsun أحب إلي من نفسي قامت تزللني ومن العجائب شمس تزللني من الشمس ko wai ta tashi ta mata zallilu ni min shamsi ta tashi tana min inuwa daga zafin rana wacce ce ta tashi nafsu na habbu ilayya min nafsi wata rai ne wanda na fi son ta kan raina kamar tu zalilu ne ita ta tashi take min inuwan nan wa min al-ajaib da yana daga cikin abubuwan mamaki shamsun tu zalilu ne min shams rana tana min inuwa daga rana rana tana tare min zafin rana wani yar budurar ta yake wakewa hasken ta wani kamar rana to kaga ranar farko ko shakka babu ba rana ne wanda muka sani nan na zahiri ba rana na biyu shine ranar da muka sani wannan kwatun kwaya sun muke kallo a sama ko a gaba kuma yayi misali da wakar walam ara dirghamaini azqu lahdata dirghamaini ko tun da nake ban taba ganin zakoka guda biyu ba su gumurzu gaskiyar gumurzu ba dirgamai ne zakoka guda biyu ko shakka babu zaki ɗaya daga cikin zakokin nan zaki ne na zahiri ɗaya zakin kuma mutum ne sun yi gumurzu sun yi fada ɗaya zaki ya ji wa ɗaya to ɗaya zakin dai ba zakin da kasa ne bane bai kafa hudun nan bai kafa biyu ne shi da hannu to mu je sai ne ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل ana yin ta'awili wa wannan wanda ya bayyana din da dalili ana kiransa wa yusamma ana kiransa zahiran bi dalili ana kiransa abu da ya bayyana amma ta hanyar dalili wanda yake misali in an ce ayan nan ta sauka ne saboda ita fajo ma ɗaba saboda marainiya da aka raina kaza kaza kaza kaza ko kai kamar in ka kawo ai ba ka da ba a neman ka kawo wani dalili haka ayan dalilin saukan ta kenan to amma shi kuma fa wanda yace ai tana daukan kaza ma to in kace tana daukan kaza ma to sai ka ka hujja ba wai ka zaka fada kan shi ba an gane bayani shine sai kuma me yanzu misali har yanzu da zan kila takaita akan sa in har lokacin mu ya cika me yadu yadu eh hannu ko amma in ba danganta shi da Allah ba take yadu yan danganta shi da Allah zai dauki yadu Allah ce wa sama'a banaina ha bime wa sama'a banaina ha bime bi aidin wa inna la musi'un bi aidin kaga da yawa mu hannaye kenan saman nan mun halicce ta da hannayen mu masu yawa kenan da yake Allah ya danganta kansa hannu daya ya danganta kansa hannu biyu ya danganta kansa hannu da yawa innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi da yake nan yahuda da suka ce suka suka zagi Allah waye hannunsa rufaffe ne su sun faɗi hannu daya yadullahi maghlula ba ka suka ga Allah ba a'udhu billahi gullata yake ko amma walu'inu bima qalu bal yadahu mabasu tsakariyar hudin waye Allah aka ce ya dahu hannaye biyu a wani wuri ya danganta kansa da yawa kamar nan wata ma bane na abi aidin ko a walau yaran na kalakna law min ma khalaqna aidina an'aman fa la malikun a cikin surati yasin aidina an'aman ko hannaye irin na kadondoniya masu yawa biyu kuma irin na dan adam sai kuma ɗaya irin na wanda aka cire ɗan duk ya dangana kan to ya zaka yi Allah kuma ya dangana kai ka ɗauka a hannu ai wasa ma bane na habe aidin da ƙarfi muka ikon muka gini sama ba da hannu ba da ikon amma aidin in ba a yi ta'awili ba hannu ne ko kawai shi ne misali amma in an yi ta'awili ana nufin iko mun halicce ta ikon subhanahu wa ta'ala to ina ga abin da za a yi sai mu tashi al'amal saboda lokacin mu in mun shiga ba zai yi ba mu dama ba saura kuma minti biyu ne za mu tashi al'amal sai ku sa nan ba ko in Allah ya kai mu za mu tashi akan al'amal
تبارك الله وتعالى جدك وجد ثناك ولا لا غيرك ناس تغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر الجيل الجاهل العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون